الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa, wanda muna nan cikin kitabul bayo, kitabi na goma sha bakwai a cikin littafin ɓangaren cinikayya, wanda yake da matuƙar muhimmanci. Malamai suna cewa mai gudun duniya ko mai tsantseni na hakika ba shi ne wato mai yawan salloli bayan farilla na filfili da zikirori da sauransu ba wannan babban alkhairi ne shine tushe amma babbar alama da ke nuna haka ko nuna tsantseni da tsoron Allah shine tantance babu mu'amala don kada zalunci ya shiga ko kuma keta haddin shari'a. Shi yasa lokacin da aka gaya wa alƙadi Abu Yusuf ba za ka rubuta littafi ba ne a kan tsantseni sai ya ce, "A, ai na rubuta littafi a kan cinikayya." Wato, ma'ana mai tsantseni shi ne wanda yake tantance halacci ko haramci a mu'amalarsa da mutane kada ya zalunce su ko da yake ba zai yi kyau su zalunce shi ba amma kullum gara a zalunce ka da ka zalunci wani to mai tsantseni yana gudun wani to saboda ina amfanin ka yi ta sallah ka yi ta salati ka yi ta abubuwa da yawa amma daga baya wasu su zo su wawushe ladan saboda ba ka kiyaye haƙoƙinsu ba lalla wani abin ma ba muhimmi ba wadda muhimmanci wani abu na duniya to ba a bakin komai yake ba in ya nakasta wa mutum lahirarsa ko ba haka ba sai dai in akwai ɗimbin rashin basira to sai a kasa gane haka Allah shiryar da mu Allah ya ba mu ikon fahimta da kuma aiki. Galibi ɗan adam yana cutuwa ne sakamakon bin son zuciya, ko da ya san abu ba daidai ba ne ba, amma an samu ƙarfin imani sannan aka samu basira, to insha Allahu abubuwa za su yi sauƙi, yawwa. Allah ya datar da mu. Za mu tashi kan babi na ashirin da uku. jami'u bai'i ta'am babi da ya tattara bayanai akan sai da abinci ko cinikin abinci jigo dai a wannan shine sai da abinci ko sai da dukan wata kadara da mai ita ya mallaka ya mallake ta a bisa tsarin shari'a wannan ya halatta ciki har da abinci amma magana da yake ta yi dai a nan ɗin kamar a baya shine kada mai cinikin kayan abinci ya sayi kayan abinci ba tare da ya zo hannunsa ba sannan ya sayar wa wani shi wato bai utami qablal istifa kenan mai sana'ar abinci ko kayan abinci ya dinga saida abinda ya saya a hannun wasu tun abin bai zo hannunsa ba ya saya bai karɓa ba ko abin bai shiga hannunsa ba ya samu mai saya ko masu saya ya sayar musu wana an hana حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال daga Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya laysi daga Malik daga Muhammad dan Abdullah dan Abi Maryam annahu sa'ala sayyid ibn al-musayyib cewa ya tambayi sai dan musayyib fa qala yace inni rajulun abta'u ta'ama ni mutun ne wanda nake sarar kayan abinci wato ina sayan kayan abinci ya kone mina sukoki wanda yake kasancewa da ganin katuna ko takardu da ake rarraba mutane daga hukuma su je su karɓa biljar ajar wani wuri ne wanda aka mai da shi babban rumbu na tara kayayyakin baitulmali na abinci a bakin gaba to ana tura mutane mun karanta wani abu dangane da wannan a baya lokacin wato sai halifofi ko sarakuna sai su ba da takardu ga waɗanda suka cancanta su je su karɓi haƙoƙinsu a can to ya ce nakan sayi abinci a daga waɗannan takardu da ake baiwa mutane na rabon hukuma a wannan ma'ajiyar abinci da take a wannan wuri da ake kira jihar a wasu nusah ɗin babu wannan kalmar ta aljihar ɗin ya kone mini sukuk ne kawai amma dai shi ɗin ne farubba mabta'atu minhu bidinarin wa nisfi dirham wani lokaci sai in sayi wani kaya dinari ɗaya da rabin dirhami a taku nuska mai aka ce ne a nan na? e, e wa nisfi dirhamin to daga nan menene a gaba fa'uɗa ne? fa'uɗa bin nisfi ta'aman faƙala sa'idun la walakin adi an ta dirhaman wa husbaki ya taho ta'aman yake cewa wani lokaci nakan sayi wato daga wannan abincin ko kayan abincin da ake rabawa wato dinari guda da rabin dirhami fa'oda to wannan lafazin na fa'oda shine yamin iskali sosai kuma lalle akwai afa'udi ne ko fa'oda eh ko fa'udi afa'oda ko fa'oda ne ko fa'afa'udi ko da mai sharhin ya ɗan ishara kan wani abu amma dai ko bai fito min yadda ya kamata ba amma ina son ban samu lokaci ba ne da zan duba shi yadda ya kamata don in ba a warware wannan ɗin ba karatun ba zai fito sosai ba ina fatan a yi haƙuri zan duba shi a tsanaki insha Allah sai a yi bayaninsa don bai kamata karanta abu haka nan tukunkune ba saboda haka dai za mu bar wannan gabar sai na samu zarafi insha Allah zan duba ta da kyau saboda haka dai za mu bar wannan gabar wahadasa ni an malikin ya ce yahaya ya faɗa mini wato yahaya daga malik kenan wato ma'ana yahaya yake cewa malik ya faɗa min annahu balagahu cewa ya samu labari anna Muhammad ibn Sirina cewa Muhammad dan Sirin tabi'i ne cikin almajiran Anas dan Malik akwai yar uwarsa mai suna Hafsatu bintu Sirin ita ma tabi'a ce kuma an rawaito um, maganganu ko um, asar daga sahabbai daga ta hanyarta an samu ɗaiɗaikun malamai daga cikin mata irin waɗannan da suka walla a cikin riwaya amma nadirin kana ya ƙulu muhammad ɗan sirin yana cewa la tabi'ul habba fi sumbulihi kada ku sai da kayan tsaba duk abu na amfanin gona mai tsaba to kada ku sai da shi fi sumbulihi wato a cikin zangarniyarsa sumbulun zangarniya kenan sumbulatun guda ɗaya sumbulun ko sanabilun wato jam'i ne ko jinsi yawa la tabi'ul habba fi sambuli kada ku saida abin da ke da tsaba a cikin zangarniyarsa kowane irin abu da irin zangarniyarsa gero dawa alkama shinkafa da sauransu kan dai inda amfanin yake shine sambul hatta yadda har sai yayi fari mana hatta ya shtadda yawa sai ya kame kada a sai da shi da ruwansa ma'ana ko da ya irin fari na farko din nan kaman gero haka ko kuma dawa ta yi ƙwaya amma suna koriya din nan ba ta kai ga wato zama gari ba ba ta yi ja launinta ya fita ba bai halatta a sai da ita haka an yarda a sai da 'ya'yan itace da sun fara nuna yawa nunar farko za a iya sayarwa yawa ana sai da 'yan itace da zarar sun fara nuna ainihin launinsu na nuna ko da ba su ƙarasa ba amma amfanin gona shi ko da ya kai matakin fara wato ya zuba ƙwaya ya zuba ido in dai bai kai matakin da ko yanzu ka sare shi ya kame za ka casa ka samu ƙwaya ba to ba a yarda a sai da shi haka ba saboda su ‘yan itace ana iya cin su da haka mana ba sai sun bushe ko kuma misali sun ƙara sunna sun yi laushi ba ana cin su haka to sai aka yi iktifari aka ɗan yi sassauci a sai da su da zarar sun nunar farko amma duk abin da ke mai tsaba ne to yanda ba a sai da yabanyarsa to haka nan ba a sai da zangarniyarsa ko da ƙwayarsa ta fita ya zuba ido har sai ya yi ɓarin da za a iya tasa shi ainihin a yi amfani da shi wani abu da zamanin kakanninmu sanda ake talauci ake yunwa ta gaske mutane idan hatsi ya yi irin wannan farin abinda suke ba da labari to lokaci ba a yi haƙuri dole sai a je a yanko wanda tijo yana cewa sai a je a hau bishiya ana nunawa cewa ga can wata zanganiya ta yi ido ta yi fari a je a yanko sai a gasa sai a gasa ba don ya kai tumu ba saboda gasawar za ta sa ɗanyi ƙwari sai a shanya to an ɗan tsatsage za a ɗan samu ya tsaba ko da kunu za a yi ya ɗumama ciki ya zama magani ya zama kamar salad Allah ji kansu ya ji kanmu baki da Allah ya gafarta musu da rahamarsa ya akwai imani asalinsa komai kure da zanibi Allah mai jin kai ne musamman ma ga wanda ya rayuwa irin wannan kuma bai samu fahimta ta addini mai zurfi ba inda imani Allah gafarta musu to shari'a mai shari'a ya hana sai da duk abin da ke da tsaba in bai kai ga a amfana da shi yanzu yanzu ba qala malikun imamu malik ya ce manishtara ta'aman duk wanda ya sayi wani kayan abinci bisa irin ma'alumin da wani farashi sananne ila ajalin musamman zuwa wani ajali abin ambatawa misali mu ce ya sayi buhun hatsi naira dubu goma misali ne zuwa wata ɗaya ko wata biyu ko uku kaga ya saya da farashi sananne kuma zuwa wani ajali abin ambatawa an dai cinikin bashi ma hallala ajalu to lokacin da wato ajalin karɓar wannan kaya yayi wato ya sayi kayan ne ya ba da kuɗi amma kayan za a ba shi shi a wannan lokaci ya ba da kuɗin buhun dubu goma amma dai sai ƙarshen wata ne za a ba shi ya halatta yarjejeniya a haka falamma hallal ajalu to amma yayin da lokacin da aka ajiye din ya cika halla bi ma'ana nazala eh wahana qala allazi alaihi ta'amu li sahibihi to sai wanda ake bin sa wannan buhun na kayan abinci ya karbi dubu goma ƙarshen wata zai ba da buhun hatsi misali to sai ya ce wa abokin cinikinsa wanda yake binsa wannan buhun, Laisa indi ɗa'amun, babu abinci a wajena, hatsin nan bai samu ba. Hatsin nan bai samu ba, buhun nan bai samu ba a gurina. Tashi shi ma da ya saya a gurin nasa dama, harkarsa ce yana sarowa a wani wurare yana sayarwa. to amma dai a wurin wannan ɗin yanzu babu sai wanda ya sayan masa ɗin ya ce laisa in dai da'amun babu kayan abincin nan a wurina fabi ini da'aman lazi laka alayya ka sayar min abincin da kake bi na shi ila ajalin zuwa wani ajali wato ma'ana wannan buhun da kake bi na tunda bai samu ba mu daba wani cinikin a kansa yawa ka na sayan maka shi dubu goma ko mun kulla da kai cewa za ka saye shi ko ma ka saye shi dubu goma ƙarshen wata zan baka tuka kana bi na buhu babu shakka kuma lokaci ya yi buhunka ya nuna a kaina to wannan buhun tun da bai samu ba yanzu mu yi wani ciniki a kansa, ta yi ka sayan min shi ko buhu a dubu goma sha ɗaya misali. Gashi bai samu ba amma dai an yi ciniki, an sake ciniki da sunansa ko? Kaga ba istifa'i ba ko? Ba a karɓa ba amma kuma an sayar, wanda ba zai zama daidai ba. Ni ɗin ma kuma, wato za ka sayan min ne zuwa wani, wato ma'ana za ka sai min zuwa wani ajali ne, ban ce dole sai ka samo buhun ka ba ni ba in ba ka ribar ka abin da ya ɗoru. Tunda idan misali, sun yi misali, kuma ya suka kula cikin in ya zo kaga sai su girgiri sannan kuma ya ba shi abin da yake riba sako? To sai ya ce, fa ya ƙulu sahibu ɗa'ani. to sai mai buhun na farko mai abincin na farko ya ce masa haza la yasluhu to ai wannan bai dace ba wannan ba daidai bane ka sayar mini baka bani ba kuma kayan abinci ne ba wata kadara ta daban ba kuma a sake cewa a kulla wani ciniki a kai ko da ma nan take za a ba da kuɗin ba daidai bane ballantana a ce shi ɗin ma kuma bai udain ne bidain kaga abin an an ninka an yi ba daidai ba kanna ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai idda'ani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a sai da kayan abinci hatta yustawfa sai an karbe shi duk wanda ya sayi kayan abinci a wurin wani to baya halatta ya sayar wa wani shi kuma wani na daban ko kuma shi wanda aka saya a gurin nasa su sake daura wani ciniki na biyu a kai baya halatta hatta yusufa sai an karbe shi in ka sayar mini da kayan abinci ni ma sayarwa zan yi to don na samu wani da ke bukata ba za mu kulla ciniki ba ya bani kuɗi ko in samu riba da na samu in ce masa ya je ya karɓa a gurinka a madadina dole sai na karɓa ya zo hannuna na kai shi gurin da yake ɓanta da ni tukuna, in ya so sai ya bini can ya saya. To kaga wannan ba zai yiwu ba. Faya ƙulu lazi alaihi ta'amuni garimi. To sai wanda ake bin sa wannan abincin da tun da wannan ƙofar ba za ta yiwu ba, ta cewa su ƙulla wani cinikin ya sayan masa da abin da bai karɓa ba. wanda ke da shi ya ce bai dace ba kuma haka ne to sai ya sake ce masa ya faɗa wa mai binsa garin wanda ake binsa sai faɗa wa mai binsa buhun nan to fa bi ni da'aman ila ajali to tunda kai kana da hatsin ko kana da abincin ka sayar min da wani naka bashi eh hatta a kadiya kahu kaga in ka bani shi sai in sake konsoma da shi in biya ka ma'ana ka sayar min da buhu daya bashi in ka sayar mini kaga in ka bani buhun da kake bi na yanzu ya samu sai sake dawo maka da shi abu kamar wasa fahaza la ya wuce to wannan ma bai dace ba wannan ba daidai ba ne li'annahu domin shi inna ma yudihi ta'aman in ya yadda zai bashi wannan buhun su yi wani cinikin zuwa ajali, to a zai mayan masa zai ba shi wannan buhun ne su mai rudduhu ilaihi, sannan sai sake maido masa shi. Faya siru zahabun lazi a ɗahu, sai ya zama kuɗin da ya riga ya ba shi can suka ƙulla cinikin na farko, samanar ɗa'amin lazi kana lahu alai, ya zama wato kudin abincin da yake bin sa ne a baya waya siru da'amul lazi a adahu to abincin da ya bashi yanzu sai ya zama muhallilan fi ma bainahuma an shigo da shi kawai dai dan a dan halatta yin abin da dama can aka hana madadin dai cewa wancan din da aka hana cewa su sake wani cinikin ba tare da ya karɓa ɗin ba su aka ɗanyi dabara cewa to ya kawo ya ce ya sayan masa da buhu ya mayan masa shi don dai a yi a halatta wancan ɗin wancan ɗin ya yiwu tamkar dai ya sayan masa da abin da bai zo hannunsa ba tunda a yanzu kan wannan buhun da ya samu yanzu aka kawo shi ɗaya daga hannunsa yake kuma sai da nasan ya nuna misali saboda haka dabara ce kawai in ba haka ba ya samo buhun a wurin wani mana da sai samo shi a gurin wani sai sayo shi a gurin ne sai ya bashi yawa to ga in ya bashi to magana ta ƙare sai ya bi shi kuma daga baya in za su ƙulla wani cinikin sai ya halatta wai kunu zalika idza fa'alahu hakan din dai in ma in sun yi sai ya zama in sun yi shi bai at'ami qabla an yusawfa sai da abinci ne kafin a karbi kudin kafin a karbe shi daga wanda aka saya a gurin sa wani ya kama da abin da ake hanawa na cinikin aina mutum ya baka bashin abu ko kuma in ce ya sayar maka da bashin kaya sannan ya zo ya fanshe shi ƙasa da kuɗin da kuka yi zai biya ka. Ka sayan masa da shi Naira dubu ɗaya, misali, to kaga in an tafi haka, shi kenan, ran da ya samu kuɗi sai ya biya ka ko kuma in ajali ya yi da kuka yi tsakaninku. To, amma shi ɗin ya dawo ya ce zai fanshi kayan, ba daidai kuɗin ba, ba riba zai bayar ba, a'a ya rage wani abu. ya fanshe shi kamar ɗari takwas. To, ai shigar da wannan cinikin kawai da aka yi dabara ce, kamar wani labule ne, wa madadin a ce ga ɗari takwas ka kawo dubu ɗaya, to sai aka shigar da cinikin a tsakani. Saboda haka wannan ba zai hila ce kawai. Shi ma wannan cewa ka sayan min da buhunka, in mayar maka da shi, don ya zama mun warware wancan matsala ta baya, ba zai hana cewa an aikata abin da mai shari'a ya hana na sai da abu ba a karɓe shi ba alhali kayan abinci ne. Wato dai hiyal ne, dabaru ne na kaucewa abin da aka, aka ce an hana zahiri, to amma dai sai a yi dabara a halatta abin ko a yi shi da, sura ta halatti alhali ba a bi doron halaccin na shari'a ba ibn al-qayyim rahimahullah akwai littafin sa turqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya duk kuma wani bangare na ilamul muwaqqi'in yayi bayanai sosai kan abinda musamman mazhabar hanafiya su a fiqhunce ma akwai wayansu abubuwa irin wayannan nahiyar din ce duk wayannan ba sa inganta in Allah ya hana abu ko manzo Allah sama ya hana abu to ko an yi dabara an dan zaga saboda ita shari'a manufarta kawai shine ko an canja sura in ba a kauce ma barnar da shari'a take hanawa ba wannan ba zai halatta ba yawa saboda haka al'umuru bi maqasidiha ko kuma wato bi haqaiqiha ko da an yi wata dabara in dai hakikar mafsadar da ake gudun ba a tsira ba to ba za a kauce daga hani na shari'a ba qala malik qala malikun Maliki ya faɗa, Fi rajulin lahu ala rajulin ɗa'am, game da wani mutum wanda yake da wato abinci da yake bi bashi a kan wani mutum, ibta a minhu wanda ya saya a gurinsa. Wato wani ne ya sayi kayan abinci a wurin wani amma bashi, wato bashi, shi ne mana fi rajulin lahu ala rajulin da'am wani ne yake bin wani abinci wato kan mace buhun hatsi ibta'ahu minhu wanda ya saya a gurinsa wali garimihi ala rajulin da'amun mislu zalika da'ami to wanda yake bin sa wannan buhun wanda yake bin sa wannan buhun shi ma yana da wani abinci irinsa akan wani mutum wato ka sayar mini da buhu bashi kaga ina bin ka wannan buhun ka samu ka bani to sai kai din kuma kai ma wato wani ya sayar maka da buhu bashi irin haka wato ina bin ka kai kuma kana bin wani haka ne ko faƙalar lazi alaihi ta'amu ni garimi To mutumin na farko da ake binsa wannan kayan abinci sai ya faɗa wa mai binsa, wanda ya sayar masa, bashi, wato yana jiran ya kawo masa, wanda ya saya a gurinsa amma dai bai bashi ɗin ba, yana jiran ya bashi. Sai ce, Ohiluka ala gari milli, alaihi mislu ɗa'amin lazi laka alayya, bi ɗa'amikan lazi laka alayya. uhiluka zan mayar da kai ala garimin li akan wani wanda nake bin sa bashin wannan buhun hazi da muke misali da shi zan ce ka je ka karba a wurinsa saboda alaihi mislu dami lazilaka alayya a kansa akwai kwatankwacin yawan abincin da kake da shi a kaina ina bin sa yawa kwatankwacin abin da kake bi na to sai ka karɓe shi bi da'amika allazi laka alayhi a madadin abincinka da kake bi na a takaice dai buhunka babu shi a hannuna amma akwai wanda ya sayar mini da buhu bai bani ba yanda kake neman in baka buhunka haka nake jiran shi ma ya bani buhuna to je ka gurinsa ya baka buhunka a madadin buhuna da nake binsa ya baka buhunka da kake bina madadin buhun buhuna da nake binsa haka ne ko je ka kamar da ake ihala ko hawala kana bin wani bashi lokacin biya yayi ka tambaye shi sai ya ce maka je ka gun wani ina da bashi da nake binsa kuma yanda ya cancanta ka biya ni yau wato in biya ka yau haka ya cancanta shi ma ya biya ni yau saboda haka je ka ka ce in ji ni ya baka ya baka kudin nan nawa da ke gunsa a madadin kudinka da ke guna kaga hadisi yana cewa idan wanda aka tura ka gurinsa mutumin kirki ne kuma yana da wadata za a iya samu to musahabbi ne ka karba ka wutasar da shi wannan ɗin karkace a ni ka je ka karɓo kuɗi na kurin ka kawo ka bani baki alaikum wani ba zan tsaya wannan jidali ba ba san za mu karke da shi ba da yake la'alla mutanen da ba irin na yanzu ba ne to ya ce ka je ka karɓa sai fa in ka gane ko kuma akwai alamu da ke nuna cewa kawai waskewa ko kaucewa mutumin yake so ya rabu da kai ko kuma mutumin dama ba wanda za a iya samun irin wannan kuɗin ba ne a gurinsa ko kuma halinsa na tauri da ƙanƙamo da rashin son rabuwa da kuɗi na daban ne ga wannan akwai rikici don ana iya zuwa shi ma ya tada wani wasu kaidodi ya ce kaza kaza to irin wannan kar ma ka shiga karka amma in ka san mutum ne mai karamci shikenan ka je ka karba wannan yana da fa'ida wani lokaci kamar idan misali kai din ba kuɗin a wurinka amma shi a kasuwa yake lalla shi kuma wannan wanda zai karbi kuɗinka kuɗi a wurinka shi ma kasuwar zashi to kaga in aka ce ku tafi kasuwar kai ba kai niyyar ciwo kasuwar ba kaga akwai dan matsayi amma ka ce in ka je kasuwar ka ce injini ya baka kuɗi kaza kaga in ka karɓa shi an hutar da shi da yake da babu waya ko babu duk waɗannan bayan amma yanzu misali ana iya magana da mutum to gawa ne duk sai a gama tantauna har ma a iya turawa mako da yanzu abubuwan sun yi sauƙi to amma dai shari'a tana nan to wannan shi ake kira ihala ko hawala to a irin wannan ɗin abinci ne bai samu ba sai aka ce a je wurin wani a karɓi madadinsa to shi ma ya zama kamar surar musaya ko kuma wani ciniki ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba tunda ba a karɓi wannan ba shi ma wancan ba a karɓe shi ba kuma amma an warware wancan da wannan to ƙala malikun maliki ya ce in kana lazi alaihi ta'amu to in ya zama wanda ake bin sa abincin innama huwa da'amu nibta'ahu abinci ne da ya saya shi na farkon kenan abinci ne da ya saya ba sadaka aka bashi ba ko zakka ko bashi a rantawa mutum zuwa sanda Allah ya bashi sauki ya biya kasan da yawa mutum zai buƙaci kuɗi amma ba lalle bane ya samu ruwan kuɗin tsabar kuɗin amma za a iya bashi kadara a sayan masa bashi sai nemi mai sayi to irin wannan ba ta su ake ba su ba a hana irin wannan ka sayar kafin ka karɓa ba duk wanda kyauta aka bashi wani ya ce maka ga nan buhun shinkafa ko gero ko dawa ko wake ko ma menene na baka ka haƙaƙe da gaske ne shikenan ka samu wanda ya dada labarinka sai ku yi ciniki misali kwano nawa ne kwano kaza ne a yi bayani shi ba sai ka karɓo ba shi an cinikin sai ya je ya karɓa inda ya tsar da sifa yadda aka sifanta ba matsala shi kan sai ya karɓa ta dai sadaka ce ko kyauta ko ni tallafi ko marance ne kai yanzu ba zuwa za ka yi in ma an baka buhun ka karɓo shi ba zuwa za ka yi ka sayar ma wani ba wato a matsayin ɗan kasuwa. A, in ma sayarwa za ka yi, to za ka sayar ne kawai da don ka samu ‘yan kuɗin ka biya buƙatunka, ba don kasuwanci ka samu riba ba. To irin wannan ya halatta ana ba ka shi ka cefanar da shi, yawa ba sai ka kai shi gurinka ba, ba sai ka kai shi gida ba, ta dama ba ka da rumfar kasuwa. dan ba dan kasuwa bane amma wanda yake dama dan kasuwan ne ya saya ne domin ya sayar to shi ake magana anan yace in kana allazi alaihi ta'am in wanda ake bin sa bashin abincin inna ma huwa ta'amun ibta'ahu abinci ne da ya saya fara da an yi hila garimahu to shine yayi nufin ya juya wa mai bin sa bashi makarbar abincinsa sa bid'amin ibta'u da wani abincin da ya saya kuma na daban an saya a gurinsa shi kuma ya saya a gurin wani wanda zalika la yasmutu wannan bai dace ba bai dace ba shi an saya ne a gurinsa a matsayinsa na mai sayarwa shi ma kuma ya sayi abin a wurin wani a matsayinsa na mai sayarwa to bai bada bai baiwa mai saye a gurin nasa ɗan kasuwa kayansa ba shi ma kuma wanda ya saya a gurinsa bai karɓo a gunsa ba a mus a yi musanyi a girgire da haka ko kuma ya ce masa ya je ya karɓa tun bai zo hannunsa ba to wannan bai dace ba zalika bai wata ami kabul an yustaw shi ma bai fita ba daga sai da abinci na kasuwanci ba kafin a karɓe shi bai fita daga wannan ba bai fita daga wannan ba fa in kana da'amu salafan halan amma idan abincin rance ne na nan take rance ne salafan ko kardan ya karbi buhun Allah ya hore masa zai biya shine salafu ko kardu anan wanda za a bada shi nan take fala basa an yi hila bihi garima ba laifi ya tura mai nema a gurinsa cewa je ya karba ba laifi in rance yayi rance zai karba a gurin wancan da aka saya a gurinsa to ba laifi ya tura a karba a gurin wancan tunda rance zai karba ba sari yayi ba la'anna zalika laysa bi bai'in domin wannan ba ciniki bane wala yahillu bai'u ta'ami qabla an yusawfa linahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zalika baya halatta sai da kayan abinci kafin a karɓe shi ta kowace sura domin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yin haka din mun karanta hadisin a baya da abin da yake kayan abinci ne banda sauran kadarori misali duk da wasu suna ganin hatta sauran kadarorin kaman ra'ayin Ibn Abbas radiyallahu anhu amma dai hadisin ya nasanta ne akan kayan abinci kuma shi ma wanda yake na kasuwanci ba na tabarru'i ba ba na rance ba gaira anna anna ahlal ilmi sai dai wato malamai abuta sani kadij tama'u sun hadu ra'ayinsu ya hadu ala annahu akan cewa yanda sha'ani yake la basa bishirki wa tauliyati wal iqalati fi ta'ami wa ghairi cewa a irin wannan din ko da saya aka yi domin kasuwanci, to babu laifi a tare ta wani a ciki. Kai ne aka sayarwa kayan abincin, misali buhu goma ne, amma an sallama maka, yawa kai misali dubu goma goma, za a kawo dubu ɗari misali. To, in ka kira wani abokinka, wani ɗan uwanka, wanda shi bai san da maganar ba ka ce masa ya kawo kudin rabin rabin kayan dubu hamsin kai ka kawo kawai a biya yawa ka ɗau rabi ya ɗau rabi ba laifi wannan wata wani ihsani ne tabarru'i ne babu laifi a yi wannan wa tauliya ko kuma in gaba ɗaya ma wato shi da aka sayar masa ɗin to sai ya kyale wa ɗan uwansa kawai ya ce gaba ɗaya buhu goman ka je ka biya a madadina ba wani sabon ciniki za a yi ba dubu ɗarin nan da aka sallama a madadina ka je ka ba da kuɗin ka karɓi kayan kaga shi ma akwai isani a ciki yawa ya yi kama da yadda za a ba mutum rance kaga akwai tallafawa ko kuma a ba shi ma kyauta to duk abin da tabarru'i ya shiga ciki ba ciniki ba wani abu da keke da keke zai iya shiga to irin wannan babu laifi ko da ba a karɓa ba kaga ai bai riga ya sai kayan ya zo hannunsa ba amma dai aka yadda ya tara ta wani su ko ya sa wani a madadinsa to wannan kaga ba ciniki ne aka yi don a samu wani abu ba kyautata wani dan uwa aka yi wal iqalati ko kuma idan shi ta bangaren mai sayarwa ne ya nemi alfarma cewa mai sayar masa din wanda ya sayar masa din a yayi hakuri yawa a maida masa kuɗi maida masa kudinsa ya bar masa kayan. Don lokaci mutum sai ya sai da kaya ba don yana buƙatar ya sayar ba, amma don wata buƙata ta dole ta sa, kuma kawai yake Allah cikin ikonsa ma baina gamdati ainin wanti ba hati ha yugayiru Allah min halin ila hali tsakanin kifta ido da bude shi ko kuma rufe ido da bude shi sai Allah ya canja wani yanayi zuwa wani ya sallama wani kaya sai kawai ya ga wani alat mai nauyi to sai sai ce da na san wannan da ban sai da kayana ba Ita amma mutumin ina ganin yana da tausayi yana da kirki yana da fahimta saboda haka bari in tambaye shi bari in koka masa da Allah wannan ciniki da aka yi dama damuwa ce ta sa to amma kuma Allah ya kawo wani halli saboda haka ba dole sai ya bayyana masa ba ko Allah ya kawo yadda za a kauce ma wannan ka yi haƙuri maganar kayan nan eh abin nan ma'ana in rike kayana za a dawo maka da kuɗi kuma ka bar magana bani kuɗi kaga wannan iƙala ce to irin wannan ko ko ba a karbi kaya ba ko an karbi kaya in an yadda a yi iƙala za a iya yi ai yawa kuma in ba a karba ba za a iya yi tunda dai ihsani ne amma inda a saya ne ciniki ne a samu riba kaga bai halatta ba yawa fiɗa min gairi ko abinci ne ko a waninsa duka. Kala malikun, Imam Malik ya ce, wa zalika anna ahalal ilmi an zaluhu ala wajhil ma'arufi. Su malamai abin da ya sa suka ba da sauƙi a kan irin waɗannan abubuwan ne na ihsani ga wani ɗan uwa. To shi ko da ba a karɓi kayan ba, ana iya shigo da wani ba wai ta fiskar a sayar masa ba ma'ana a samu wani abu ta fiskar a kyautata masa ana iya yin haka saboda malamai sun saukar da wannan ala wajhil ma'arufi ta fiskar kyautatawa kawai ihsani ne kawai walam yunziluhu ala wajhil bai'i ba su saukar da shi a hukuncin ciniki ba ba su kalli abin sun kalli abin ne sun dubi abin ne ta fiskar kyautatawa shine ma'arufi ba su dube shi ta fuskar ciniki don a samu wani abu. Wazalika, yawa sai kawo ƙiyasi, wazalika mislun rajuli, yusallifu da rahiman nuƙasa. Misalinsa, kamar mutum ne sai ya ba da rancen dirhamai, amma waɗanda suke da ‘yar tawaya. Irin yadda suke ƙira dirhaman a da ko dinaran, ana samun ƙirar da tafi wata ƙima da martaba. ta da cewa dukansu suna aiki amma dai wata tafi wata cika ba kamar kudaden takardu na yanzu ba in ta jabu ce gaba ɗaya ba ta ba ta aiki in kuma sahihiya ce ta take ake duka kima su ɗaya ce ko yawa to amma a tsarin na da akan samu gibi yawa tsakanin kirar gu kaza da kirar gu kaza to kamar mutum ne ya ba da rance da dirhamai da suke da tawaya, amma dai ana aiki da su, fayuƙuda da rahima wazina, to amma an zo biyansa sai a biya shi da dirhamai cikakko masu cikakkiyar ƙima shi ne wazina, fiha fadlun waɗanda suke da rarar daraja ko fifikon daraja, fahilu lahu zalika, to wannan ɗin kuma ya halatta gare shi, shi wanda ya ba da masu ‘yar tawaya’ ya karbi waɗanda suke da fifiko ɗin, in ba sharaɗi aka kulla akan wannan ba, domin ihsani ne kawai. Ai, ko bashin, misali haka, ka ba mutum bashi ya biya ka, in wato wajen biyan ka da zai ya ƙara wani abu, ba da sharaɗi ba babu laifi, ko ba haka ba? Yawwa, saboda haka in dai amma an sharaɗi aka yi kaga wannan ya zama wani abu na riba waya juzu yawa ya ce faya hillu lahu zalika waya juzu wannan ya halatta kuma daidai ne ya halatta walawishtara minhu da rahimanu ƙasan amma da zai saya shine ya canza daga gurinsa da rahimanu ƙasan dirhamai masu tawaya biwazinatin da waɗanda suke cikakku canji ne wanda ake yin sa don a samu wani abu canji da ake yin sa don a samu wani abu lam yahilla zalika wannan ba zai halatta ba walawishtar da alaihi na aslafahu kuma da zai shaɗanta masa ma a lokacin da ya ba shi rancen wazinatan cewa to in ya zo biyan safa lalle ne ya biya shi da cikakku a masu cikakkiyar kima ba irin waɗannan da ya ba shi ba kamar mutum ne ya ba da tsohon hatsi wanda ya sha ajiya ko shinkafa ko wani abu da haka ake yi suke yi sai ga an ajiye shekaru sai an ga abin zai lalace sai a ba mutane talakawa rance sai a ce da kaka za su biya da sabo don a samu damar ajiyewa ran da mutum ya mutu sai ‘ya'ya su ɗauka su yi abin da za su yi ko dama ƙarshen ta kenan ai to haka suke yi to sai mutum ya ce zan ba ka wannan hatsin ka gan shi tsoho ne amma ban ka tashi ba da shi irinsa za ka biya ne ba za ka biya ne da sabo to in da wannan sharaɗi ne to wannan ba zai inganta ba ba zai halatta ba ya zama salafu ne jiru manfa'a shi yasa ce walawish tarat alaihi hina aslafahu wazinatan da zai sharɗanta masa lokacin da ya ba shi rancen waɗannan masu tawaya ɗin cewa in ya zo biya to fa ya samu wato gangariyar dirhamai cikakku ya biya shi da su to da ba zai halatta ba wa inna ma adahu nuqasan alhali shi tawayyu ya bashi da mai hilalau wai yadda jumla take wa lawish tarada alaihi na aslafahu wazinatan wa inna ma adahu nuqasan da mai hilalau yawa da zai sharɗanta masa lokacin da ya bashi rancen cewa in ya zo biya ya bashi cikakku alhali shi ɗin masu tawayar ya bashi lam yahilla lahu to wannan ba zai halatta ba domin ya shaddanta samun wani abu a rancen ya zama salafu ne jiro mafa amma in da ra'ayi da ganin damar wanda aka bashi kawai ya bada masu daraja masu ɗaukaka ɗin madadin waɗanda aka bashi masu yartawa babu laifi kamar a bashi tsohon hatsin ko tsohon shinkafa ko abin da ya kama da haka in ya tashi ya biya da mai kyau fiye da wannan duk babu komai in ba shaɗantawa aka yi ba ko ƙarin adadin kuɗin ya ƙara kan abin da aka bashi inda ra'ayin kansa ne babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi raƙumi rance da aka tashi biya sai aka ba a samu daidai da shi ba sai wanda ya fi shi sosai sai ce a ba da shi mafi kyawun biya wato mafi kyawun mu'amala shine mafi kyawun biya ya halatta wannan to karkashin wannan malamai suka yi sun baɗin wannan qala maliku maliki yace wani ma yashbihu zalika ya yi kama da wannan, yana daga abin da ya kama da wannan, inda za ka ga wani ɗan fifiko ko rara ta shiga, amma dai mai shari'a ya kau da kai a barin wannan ya ba da sassauci, kamar yadda aka faɗa a nan ɗin. Cewa an na Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam na an bai ilmu zabanati, maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana a yi cinikin furfure, ko muzabana shi ne musayar ɗanye da busashi. baya halatta mu yi musayar dabino ɗanye ko inabi ɗanye da wani busasshe a kamarsa, kwando ɗaya wannan ɗanye, kwando ɗaya wannan kuma busasshe baya halatta, samsam, saboda ai ɗanyen idan ya bushe zai ƙame, wa in ya ƙame wato zai tawaya, zai tauye, ka kenan an samu fifiko, yawwa. to in in a musaya ne ko a ciniki bai halatta ba amma wa'ar khasafi bai'il alaya ya ba da rangwame amma a ciniki ko musaya ta al'araya darawa bi harsiha ta hanyar kiyasta ɗanyen dabinin ko inabi minar tamar daga dabino abinda ake nufi da wannan dabino ne wanda wani ya baiwa wani tallafi da shi wani yana da gonar dabino ko inabi lokacinta nunarta ya yi to sai abin da Allah ta'ala yake so wa atu haƙa wa yau hasadi wasu malamai daga cikin magabata sun ce ba haƙin zakka kadai ake nufi ba a lokacin da ake girbi ko ake tsinka ko ake yankan 'ya'yan itacen a bawa talakawa ko makota ko wasu miskinai dai ko ‘yan uwa’ wani abu daga ciki yana daga cikin haka duk da dai jumhur sun tafi akan cewa zakar ake nufi kama wani din ma sunna ta zo da shi to sai wani misali ko da ba ranar yanka ɗin ba galibi ma irin na araya wannan ba ranar yanka ake ba da shi ba mutum zai baiwa wani dabinuwa ce ko dabinuwa ɗaya ko biyu ko inabi ya ce masa to wannan bishiyar na baka ita ‘ya'yan in sun nuna naka ne to yayin da shi wannan ɗin wanda aka baiwa ya ga ta nuna kaga zai so ya shigo musamman matan da galibi talaka ne zai so ya dinga shigowa to la'alla mai gona ba zai so a ga wani yana shigowa ba la'alla wasu ma zai su sa kwaɗayi ko su sa rai to sai magana da shi cewa wannan dabinon naka ko inabin naka tunda ya nuna ya cancanci a sai da shi to yanzu a nemi waɗanda suka san harkar dabino sosai su kiyasta yawan dabinon da yake jikin bishiyan nan ko inabi ɗanyen nan yanzu idan ya bushe ya ƙame kamar nawa zai zama yawa ido ba mudu ba amma ya san kima idan ya idan idan masani ne kenan ko yawa to sai a kiyasta to in aka ce misali za a samu sa'i talatin daga wannan in ya bushe misali bishiya ɗaya biyu haka za a samu wannan to shi kenan sai a yarda akan haka yanzu dai kana da sa'i talatin na dabino a wajena in baka shi yanzu ko kuma a bari sai lokacin da ake anin yanke dabino ya bushe a baka duk yadda aka yarjejeniya kaga sun yi musaya to wani irin musayar tunda ihsani ne dama aka yi asalin bashi da aka yi ma dama taimaka masa aka yi ba wai ciniki ba ne aka yi to babu laifi a yi wannan musaya tare da cewa ba yadda za a yi zama daidai wa daida in aka ce talatin ne tana iya ya zama ashirin da biyar ko da takwas ko ya zama talatin da wani abu rarar da ke tsakanin sai shari'a ta kau da kai a barinta saboda ba ciniki ne na keke da keke ba wani abu ne na taimako ya shigo kuma shi talakan da aka yi hakan da shi zai zama masa matsala a lokacin yana matsaya cikin matsi in an yi haka din zai iya zama masa wato sauki a ce a bashi yanzu sai je ya sayar in wannan ɗaya da dabino misali dama a ƙasa sai bashi sai je ya sayar da abinsa ba sai an jira kwanaki ko sati ko sati biyu ya kame ba a ga shi yanzu kar ya ƙara kamewa shi ma sai a bashi yanzu yanzu ya je ya biya bukatunsa to kaga wannan ihsani ne to da irin wannan ihsani ne ko da shi mai gona zai samu rarar wani abu bai zama riba a ɓangarensa ba saboda abin ta babin ihsani ne ya gudana wannan ma furrika bai na zalika an bambanta tsakanin wannan ne annabai almuzabanati shi musaya ta muzabana a musanya busasshe da ɗanye an hana saboda mai bai'un ala wajhil mukayasati wa tijara ciniki ne ta fiskar kokarin rinjayar juna da dabara da kuma kasuwanci ciniki da kaman ciniki ne wanda kowa yana son a ce ya samu riba ko kuma wata falala a kai wa anna bai al'araya amma shi cinikin araya ala wajhil ma'rufi la mukasta fihi shi cinikin darawa ko musayar darawa za a ce shi yana gudana ne ta fuskar kyautatawa kawai dama daga kyautatawa shi mabukacin nan ko dan uwa aka yi abin musanyawa da aka yi ma kuma da a kyautata masa ne ya samu biyan bukata nan take shi yasa saboda haka la maka yastafihi babu kokarin wani ya rinjayi wani da samun riba shine mukayasa daga kai dabara wato in abin da surar ciniki da neman riba aka yi abin to bai halatta duk abin da ya zama wato bai uddami qabla al-istifa ko kuma dukkan wani abu da zai zama riba wato ko karuwa da za ta biyo bayan musaya shine abin da yake so ya kiyasin akai qala malikun maliki yace wala yan bagi an yashtari rajulun da'ama baya kamata ga mutum wani mutum ya sayi kayan abinci bi rubu'in aw bi sulusin aw kisrin min dirhamin ya sayi wani kayan abinci da ɗaya bisa hudu kwata kenan ko ɗaya bisa uku ko kuma dai wani yanki na dirhami an canza dirhamin da kudin silalla ko abin da ya kama da su wani bangare dai na dirhamin ala an yoda bi zalika da'aman ila ajali akan a bashi wato madadin wannan kudin da ya bayar da'aman ila ajali wani abinci zuwa ajali wato ya sayi wani kayan abinci rubu'in dinari ko dirhami dirhami ko sulusinsa ko kuma dai ko nawa ne canji daga cikin dirhamin ala an yuda bi zalika da'aman akan cewa za a bashi wani abincin madadin wannan da ya saya ila ajalin zuwa wani wani ajali to wannan bai inganta ba ya saya wanda ya saya din ba a bashi ba bai karba ba to sai aka ce za a musanya masa da wani maimakon a bashi abincinsa na rubu'in dirhami ko sulusi ko kuma ko nawa nema madadin wannan da za a bashi sun yi akan hatsi ne to ba za a bashi yanzu ba bari a musanya za a bashi shinkafa ko wani abu amma wani ajali zuwa wani lokaci ba yanzu ba ko ba wai wannan ɗin da ya saya ba ne za a bashi kaga an musanya daga na asalin to wannan ya ce bai dace a yi haka ba wala ba sa an yabta a rajulu da aman amma babu laifi mutum ya sayi kayan abinci bai kisirin min dirhamin da wani canji na dirhami ba dirhamin duka ba ila ajali zuwa wani ajali sun mayo ɗa dirhaman sannan a bashi dirhami waya kuza bima baqiya lahu min dirhamihi summa yoda ko yodi ne duka yoda ne ko sannan sai a bada dirhami waya akhuzu bima baqiya lahu min dirhamihi silatan min silai wato ma'ana yawa wala ba sababu laifi an yabta ar-rajulu da'aman mutun ya sayi kayan abinci bi kisarin min dirhamin da wani bangare na kudin dirhami dirhami kamar a ce rabinsa ɗin ko sulusinsa ko sulusaninsa dai duk abin da dai bai zama kammalallensa sun mai yoda dirhaman sun mai yoda dirhaman sana a ba da dirhami wato mana ya ba da dirhami guda waya huzu bima baqiya lahu min dirhami silata min silai tunda abin da ya saya din bai kai dirhami guda ba ko ya saya dirhami sulusanin dirhami to sai a bashi wata kadara daga cikin kadarori a canjin nasa babu laifi da haka din kudi ya bayar za a bashi hatsi na sulusanin dirhami da za a bashin yawa ya bada dirhami cikakke to sai a bashi wani kayan kuma na cikin kudinsa ba abinci ba to wannan babu laifi li'annahu adal kisara allazi alaihi fiddatan domin ya bada ɓangaren da ya bayar ɗin kuɗin azurfa ne, wa a kaza bi baƙi yadda dirhami sil'atan, sauran kuɗin kuma ya karɓi wani kaya wa haza labasa bi, wani babu laifi a kan haka. Ƙala malikun, maliki ya ce, wala ba sa an yada an rajuli inda rajuli dirhama, mutum ya ajiye dirhami a wurin wani, ya ce ga dirhami nan, sun ma ya kuzu min hubi rubu'in, sai karɓi ko hatsi ko shinkafa ko wani kaya rubu'i na rubu'in wannan dirhami aw bi sulusin ko sulusinsa aw bi kisirin ma'lumin ko dai wani canji sananne sil'atan ma'lumatan ya ya karbi wani kaya sananne ba lalle abinci ba kamar mutum ya ba da dubu goma ya ce ma mai shago ko mai sai da kaya ga nan dubu goma a hannunka na tawa ka ajiye amma zai karbi wani kaya wanda bai kai yawan kuɗin ba kaga yana da canji a hannunsa kenan ko fa iza lam yakun fi zalika sirrun ma'lum amma dai an san abin da ya karba din ga wato farashin sa ga kuma abin da ya rage a hannunsa in yazo karbar wani kayan shi ma an san farashin sa zaunanne ne baya canzawa zai zo ya karbi na cikon kudinsa to wannan babu laifi shine wala ba su babu laifi an yada ar-rajul inda ar-rajuli dirhama mutum ya ajiye dirhami a wurin wani suma ya kuzu minhu bi rub'in aw bi sulusin ya karbi wani abu na kadara na kwatan dirhami din ko sulusin sa aw bi kisrin ma'lumin ko kuma wani canji dai sananne silatan ma'lumatan wata kadara sananniya wadda aka santa aka san kudinta to babu laifa iza lam yakun fi zalika sirrun ma'lum amma idan ba farashi zaunan ne sananne wa qala ar-rajulu sai mutumin yace ga nan dirhami a wurinka ka aje akuzu minka bi sirri kulli yawmin zan dinga karba daga wurinka a daidai farashin kowace rana da ta zo wato koda da ƙari ko rage fa za la yahin wannan baya halatta in farashinsa ba zaunanne ba ne in wannan ne sai dai ya sayi na ran nan ɗin kawai ya karbi canjinsa amma ya bar shi ya ce kuɗin ya zama a hannunsa duk yadda ta kama kawai zai zo dinga karɓa to shine yake cewa wannan bai halatta ba da yana hungararun domin zai zama kasada ya ƙillu marratan wa ya kusuru marratan canjinsa saura duk abin da zai saya to ya saya nan take gurgudan yawan kuɗinsa don kada a samu nau'i na sosuwar rai ko rashin gamsuwa saboda nau'in kasada da ke ciki. Kala malikun malik ya ce, "Waman ba a ɗaman jizafan, wanda zai sai da abincinsa, ko sai da abincinsa a matsayin tsibi, aka juye shinkafa ko hatsi ko wani abu, ya zama tsibi, walam ya sasni min shay'an bai toge komai ba a ciki, ya sai da tsibin bai ce, amma fa banda buhu ɗaya a ciki, mutum zai iya sai da tsibi ya yi ciniki amma ya ce a wannan tsibin wato banda buhu guda zai zo ya kwashe buhu guda kwano arba'in a ciki ka dai ga abin da aka juye tsibi in mai saya yadda ya yi to amma wadda mai sassa min hushe'an bai toge komai ba a ciki ya sai da masa tsibin suma badalahu an yi shi tariya min hushe'an sannan daga baya sai ya ga ya dace ya sai wani abu bayan ya sallama masa tsibin sai ce to yana son ya sayi wani abu daga ciki fa inna la yasluhu lahu an yashtari minhu shay'an to wannan baya dacewa gare shi ya fanshi wani abu daga wannan tsibin sai da ba a kulla akan wannan togewar ba illa ma kana yajuzu lahu an yastasniya minhu sai iyakar abin da dama ya halatta gare shi ya toge ɗin. Dama can ɗin zai iya toge abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba. To a yanzu ma idan bayan an yi cinikin ma in ya zo ya ce ya toge abin da bai fi sulusi ko ƙasa da haka ba, a yana son ya fansa ka yanzu ka magana, magana togewa ta wuce da an ƙulla ciniki. Togewar ita ce a yi cinikin zai sai abin da ya gani, amma mai kayan sai ya ce masa za ka saya amma ka sani banda buhu guda zan zo da fatar buhu in kwashi buhu guda kwano arba'in kenan sai ka sayi abin da ya saura ɗin babu laifi in buhun bai wuce sulusi ba to ko da ma kuma an kulla cinikin an gama in ya zo ya ce yana so a sayar masa daga ciki to babu laifi ya ce tun da wato yace illa ma kana yajuzu lahu an yastazniya min sai abin da ya halatta gare shi ya toge ainin asalin cikin asalin ciniki wa zalika sulusu wa ma duna wannan shine ɗaya bisa uku ko abin da ya gaza haka a tsibi ya halatta a toge abin da bai wuce sulusi ba ko ƙasa da haka fa in za da ala sulusi in ya wuce sulusi tara zalika ilal muzabanati to wannan zai komawa furfure shine a cinikin da wani zai ƙoƙarin cin riba a kan wani, wa ila ma yukrahu kuma zai koma zuwa ga abin da ba a so, fala bagi lahu an yi shitare min shay'an bai halatta ya fanshi wani abu a cikinsa ba bayan ya sallama masa wannan tsibi, illa ma kana ya juzu lahu an yi sasniya min. Sai abin da dama ya halatta gare shi ya toge shi a asalin ciniki kafin wato a ƙulla. wala yajuzu lahu an yastasniya minhu illa sulusa fa maduna kuma dama baya halatta gare shi ya toge din sai sulusi ko abin da ya gaza haka in bai wuce sulusi ba babu laifi a toge shi tun farko ko kuma bayan an kulla cinki ba a toge ba eh a ce za a dawo a sake fansa a wurin wanda aka sayarwa wannan tsibi wa hadha al-amru allazi la ikhtilafa fihi indina wannan shine al'amarin da babu sabani a cikin sa a wurin mu a malaman Madina to nan dai ne karshen wannan babu kamar nake tananatawa karatun ya zama na fiqhu kuma yana da dan tsauri musamman dama karatun da ya shafi harkar ciniki banda na gado shi ma gadon in an yi zurfi shine kawai ya fi shi a sarkakiya to amma dai da yake galibi ana an saba irin waɗannan masail din a fiqhu sai a je a kakkara dubawa Allah ya buɗa mana Allah ya fahimtar da mu